بسم الله الرحمن الرحيم وكلها يلزم بعده سلاح على رمير لائك مشتملة وكلها dukkan mausulan nan da aka faɗa yanzu mu ba da sila dole ne a ambaci sila bayan kowane ɗaya daga cikinta duk inda mausuli ya zo to lalle sai an samu sila sannan magana take zamowa mai ma'ana ko take zamo ta cika don an ce allazi wanda ko allati wadda ko allazi na wa'anda ko wanda ai magana ba ta ba amma an ce wanda ya tashi wanda ya zo wadda ta tafi nan ne magana ta cika ko? mustamila sila ko da za ta zamo ta kunsa ala lamirin la'ikin bisa lamiri wanda ya dace misali idan allazi ne sai a ji kamar huwa ko abin da yake ya tsaya matsayin huwa allati sai a jihiya allazani ajuhuma haka nan allatani ajuhuma allazina ajuhum allati ajihunna haka dai abin yake allazi ra'aitahu rajulun karim wanda ka ganshi mutumin kirki ne allati ra'aitaha imra'atun karimatu allazani رأيتهما رجلان فارلان اللتان رأيتهما امرأتان فارلتان الذين رأيتهم رجال فرن اللاتي رأيتهن نسوة فرلات هكذا abin ya yake zuwa koyaushe sila sai ta kunshi mausu a sai ta koyaushe sila sai ta kunshi lamiri misali a fatiha sila mausuli ɗaya ya zo ko allazina siraɗan lazina to sila samice ce an amta alaihim kaga an amta ɗin ya kunshi alaihim a him ɗin wanda ya koma ga allazina a bayan nan in aka shigo bakara hudan lil mutaqin allazina yu'minuna kaga yu'minu wannan wodin ya dace da allazina na'am aka yi abu da aka rabta a kai sa wai kimuna salata marzan wallazina bima aka ce yu'minuna ma unzila ilaykum ma unzila wallati tahafuna nushuzuhunna hunna din ya koma ga lati shine lamirin da yake yazo a cikin sila واللاتي تهافون نشوزهن واللذان ياتيانها منكم ياتيانها ياتيا wannan alifin shine lamirin da ya koma kan allazani alifin da yake nuna cewa ana magana ne akan mutum biyu wallati yatina shi kuma wannan nu'arar wadda ta nuna cewa ana magana ne akan mata da yawa wallati yatina alfahishata to kullu hal zama ba da husila ala lamirin layikin mustamila wanda yake ta kunshi lamiri wanda yake ya dace shine da wannan bayanin da aka akan samu wani mausulin akan samu a cikin mausuli mausulin da yake yayu yana nufin ɗaya ko fiye da ɗaya to irin wannan a tsalin larabci wani lokacin in an tashi sai a mayan masa sai a sa masa lamirin ɗaya wani lokacin suna sai a sa masa lamirin da yawa kamar man man kaga an faɗa cewa ita ta ta iya tsayawa matsayin kowanne wa man wa ma wa al tusawi ma zukir shi yasa su yanzu man an ce man a iya cewa minhum man kama kamar a qur'ani wa minhum man yastami'u ilayka wa minhum man yastami'u ilayka ta yi kuma a ce minhum man kamu kamar na qur'ani wa minhum man yastami'una ilayka akwai qur'ani a cikin qur'ani wa minhum man yastami'una ilayka akwai kuma qur'ani wa minhum man yastami'u ilayka shi man yastami'u ilayka a sura nawa ya zo ta qur'ani ko sura ɗaya ne minhum man yastami'una a shi kuma a sura nawa ya zo wanne minhum yastami'una ilayka ko shi ne wanne na suratul al'ami ne ko wanne na suratul yunusa ko afa anta tusmi'u summa ولو كانوا لا يأكلون ومنهم من آه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تعدل ولو كانوا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون شين سورة يونس كو ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكن ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة shi wannan na suratul an'ami ne eh na suratul an'ami ne ko sai kuma a ina a suratul kitali ma akwai wa minhum man yastami'u ilayka ko atta idza kharaju min guda nawa ne dai wa minhum man yastami'u din hmm to a yawwa to an ce man yastami'u an dubi lafazi amma an ce man yastami'u na an dubi ma'ana kowanne dai duk ɗaya ne a iya duban lafazi a iya duban ma'ana akwai a ɗaya ma da take wani wajen aka dubi lafazin wani wajen aka dubi ma'anar ko to allazi usil bihi abinda ake zuwa da shi a matsayin sila abinda ake yin sila da shi jumlatu jumla ne au shubuha ko abinda ya kama da jumla shine jari da majruri ko zarafi zarafi akwai aya a ƙur'ani wadda an kawo musulai guda biyu ɗaya silasa ta zo zarafi ɗaya kuma jari da majruri wata aya ce wala hu man fi samawati wala wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi فلا يستاثرون يسبحون الليل والنهار وله من في السماوات أنان سلة تازو جاري da majururi ومن عنده nan kuma sila ta zo zarafi ko a fatiha kuwa allazina an amta sila ta zo jumla fi'iliya jumla fi'iliya a inda akwai inda sila ta zo jumla fi'iliya akwai inda ta zo jumla ismiya waye zai kawo kamar guri goma a ƙur'ani inda sila ta zo jumla fi'iliya da kuma guri goma inda yake ta zo jumla ismiya kama a farkon suratul muminun kada fulahal muminun allazina ya yake fi salatihim kashi wani kaga nan sila ta zo jumla ismiya hum mubtada kashi un labari jumla ta zo jumla sila ta zo jumla ismiya ta zo haka a gaba wallazina hum anil lagawi wallazina hum wallazina hum wallazina hum to duk dai sila ta zo jumla ismiya a wajen haka nan misali cikin suratu salasai inna linsana kulika idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu illa almusallin allazina hum kaga nan ma sila ta zo jumla ismiya sila ta zo jumla wadda take ismiya to ji da irin nan sila ta zo jumla wadda take ismiya amma misali kama a suratul ma'in ma'un a ra'aitar lazi yukan zibu biddin a nan sila ta zo jumla fi'iliya fa zalikan lazi shi ma dai nan sila ta zo jumla wadda take fi'iliya fa wani musallin allazina hum nan ko jumla ta sila ta zo jumla ismiya allazina hum yura'una nan ma dai sila ta zo jumla ismiya illa iyaka dai mai fuska biyu ce ita ko inda muftadan suna ne ga kuma labarin ya zo jumla fi'iliya ko allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un to haka dai sai a fitar da goma goma a gani ko ma'alum shi ne mubtada fi amwalihim labarinsa shi yasa jumla ce ismiya wanda yake shi mubtadan anan wajibi ne a jinkirta shi ko ko ja'izi ne Hmm? me yasa Hmm? to dinda yanzu alhamdulillah saboda ya zo na kira eh saboda ya zo na kira amma nikira ai an sifanta ta haƙƙun ma'alumun
saboda suka ke eh saboda suka ke a'a ka da soya ma fahimta kai ba wajibi ba ne tunda akwai damar a iftida'i da nikira bayan gabatar da labari shine cewa a nikirar an sufanta ta ko na'am gashi wala abdun muminu khairun eh, eh. shi yasa in ba a dan qur'ani ba a iya cewa haqqun ma'lumun fi amwali akwai haƙƙi sananne a dukiyarsu amma anan me yasa aka gabatar an gabatar ne dan ana so a sami wato ayar ta kare ma'alum eh, kuma an gabatar dan nuna muhimmancin wato taba dukiya so da yawa taba dukiya tashin hankali ne ga ɗan adam na'am amma wanda yake ya imani ga Allah shi wannan taba dukiyar baya damunsa saboda ya san ya yi imani da Allah Allah ya faɗa masa da wa ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifu ko kaman inda lazimnahu kufil kaman yadda kace man indi wannan da yake waje na allazimnahu kufil shine wanda ɗansa aka rene shi to man musuliya ce silar shine indi zarafi shine shibhul jumlati alazi mausuli ne silar shine ibnuhu kufil a jumla ismiya jumla wadda take ismiya wasu batun sarihatun silatu al al wadda aka faɗa a baya cewa tana cikin mausulatu to ita silarta ba jumla ba ce tana zuwa sifa tsantsa shine sunan fa'ili ko sunan maf'uli sunan fa'ili ko sunan maf'uli a yanda ko sifa mushabbaha yanda shi ibnu malik ya faɗa a wani daga cikin littattafansa da yace da nace sifa tsantsa ina nufin sunan fa'ili ko sunan maf'uli ko sifa mushabbaha a to wannan ne suke zuwa a matsayin sila alkama at-tahiru maitu ma la dama lahu kama an ce allazi dahura wanda ya sifantu da cewa shi tsarkakakke ne ko almarubu zaidu kama an ce allazi ruriba zaidu wanda aka doka zaidu ne ko alhasanul waje amru wannan da fuskarsa ta yi kyau take da kyau shine amru wa kaunu hadi murabil af'ali kan ay sila al da fi'ili murari'i shine fi'ilin da ake wali irabi a cikin fi'ilai to haka din kadan ne kadan ne kamar baitin a wato faras dago da yake cewa ma an tabil hakami tura hukumatuhu walal asili wala ra'ayi wal jadali ma an tabil hakami yana nufin a tura hukumatuhu ana nufin allazi tura hukumatuhu kai ba gwanin alƙalanci ba ne wanda za a yadda da shari'arka wata ran da faras daƙo da a haɗalo da jariro suna gaban wani halifa To.
sai wani balarabe mawaƙi ya zo shi bai san su ba ya waƙensa sai halifar wato abdulmaliki bin marwa nake cewa da shi ka san wayannan ko ya ce a ya wannan jariri ne wannan faras daƙo wannan a haɗalo sai balaraban nan waƙe nan take yake cewa fa hayyal ilahu aba harzatin wa argama an faka ya adalu wa jaddul faraz daki ad isbihi wa daqqa hayashi mahul jandalu ya ya bi jariro cewa ai shine wanda za a ce Allah ya raya amma kai a hadalu da kai faraz daku ga laifin ku ga abin da zai same ku to shine shi farin zakunan take ya masa raddi yake cewa ma an tabi hakamin tora hukumatu kai shari'ar da kai bata shari'a bata yi ba alƙalancin ka bai ba ya za ka ce shi wannan jariro shi ya fi mu dama a sannan da haɗalo da farin zako sun haɗa kai sun jariru shi yana waje ɗaya suna zagegeniya tsakaninsu to wannan a da yake a turawa kuma to shi ne mahallin shayi ya kawo turuwa a matsayin sila al kama ya ce bil hakamin lazi turawa kuma to to kuma a yi da jumla ismiya ma har ya fi haka a ƙanƙanta kama faɗin wani da yake cewa min alƙawamin rasulullahi minhu lahum danat riqabu bani ma'addi min alqawmin rasulullahi minhum to al al dinnan ta ar rasulu ta mausuliya ce al ce mausuliya kamar ya ce allazina rasulullahi minhum yasa al anan ta tsaya matsayin allazina kamar ya ce min alqawmin allazina rasulullahi minhum to anan sila al ta zo jumla ismiya to haka din har ya ma fi zuwanta fi'ili murari'i kankanta wanda ya fi wannan kankanta kuma shine sila al ta zo zarafi kamar faɗin wani mawaƙin da ya ce malla zalu shakiran alal ma'a fa huwa harin bi ishatin zati sa'a malla zalu shakiran alal ma'a fa hawa harin bi ishatin zati sa'a wanda koyaushe yake tsayawa ya gode wa Allah bisa ɗan abin da yake tare da shi duk ƙanƙanta abin da yake tare da shi gode wa Allah yake to wannan ya cancanta ya samu rayuwa ma'abuciyar yalwa matuƙa za ka gode wa Allah to Allah ƙara ba zai wani lokacin abinda da yawa ba ma ganewa shine ka koka wa Allah cewa abin da yake tare da kai yayi kankanta to sai ya zama sababi na a ƙara kulle ma saboda duk kankanta abin da yake tare da kai zaka iya wa kanka ko wani zai iya ma in ba Allah ya baka ba amma ka gode wa Allah Allah wannan abin ya ya yi na gode na gode sai Allah ya kara ma tunda ya faɗa la in shakartum la azinannakum ko shine eh al-kufru bin ni'mati yad'u ila zawaliha wa shukru abqalaha eh la in kafartum la in shakartum la azinannakum maqalatul lahi allati qalaha to ayyun kama ayyu wanda ita ma tana zuwa mausuliya ita ayyo a larabci tana da iri nawa iri nawa ce a larabci ayyo akwai dai ayyu ta istifhani ayyu ta istifhani akwai ayyu musuliya akwai ayyu ta sharadi akwai ayyu kuma wadda take zuwa in ana son a yi kiran mai al sunan da yake ya kunshi al ba a kiran suna mai an a tsarin larabci in ba shi zuzi ba kamar na mawaki da yace fayal gulamanin lazani farra ayal gulamanin lazani farra irin wani galibi sai dai a ce ya ayyuhal gulamani ko ya ayyuhal rajulu kamar na baitin abul aswad ya ayyuhal rajulu muallimu gairahu shi yasa ayyu a larabci iri hudu ce ko akwai ayyu a mausuliya akwai ayyu istifhamiya akwai ayyu shardiya akwai ayyu wadda ake amfani da ita don kiran sunan da yake da to ita ayyu wadda take mausuliya tafiyar su ɗaya da ma tana zuwa dan namiji ɗaya dan maza biyu dan maza da yawa dan mace ɗaya dan mata biyu dan mata da yawa zaka ce a ajaba ni ayyun kama a ajaba ni ayyun kama أعجبني أي قام أعجبني أي قامت أعجبني أي قامتا أعجبني أي قمنا أعجبني أي قام كما يزمو الذي أي تازم مثلا الذي كما كاتي أعجبني الذي قام أعجبني أي قام كما كاتي اللذان أعجبني اللذان قام أعجبني أي قام كما كاتي الذين أعجبني الذين قاموا أعجبني أي قامت كما كاتي التي قامت ajaba ne ayyun kamata kamar an kace allata ni kamata ajaba ne ayyun kumna kamar kace allati ajaba ne lati kumna to wannan kenan dangane da ita ma'anarta sai dai ita ayyo ta bambanta da dukkan mausulat wajen wani abu daya wanda yake fadarsa anan dukkan mausulatu mabniye ne amma ita aka ce wa uribat ane mata li'irabi ita ayyu ane mata li'irabi amma fa da sharaɗi shine malam turab matukar ba a rafa ta ba matuƙar ba a rafa ta ba wa sadaru wasu lihara mirunin hazab alhali farkon silarta da miri ne shafaffe idan ya zama ar- ba a rafa ta ba gaba ɗaya to ko an ambaci farkon silar ko ba a ambata ba za a yi mata lirabi za ka ce a a ja'a ne ayyun huwa farilu ko ja'a ne ayyun farilu in ka ce ja'a ne ayyun huwa farilun ka faɗi farkon sila huwa ɗin ka iya shafe shi ka ce ja'a ne ayyun farilu amma dai an mata lirabi dan anan za ka ce ra'aitu ayyan huwa farilu ko ra'aitu ayyan farilu ko marartu bi ayyan huwa farilu ko marartu bi ayyan farilu inda yake ba a rafa ba ko an faɗi farkon sila ko ba a faɗa ba za a yi mata lirabi haka nan ma inda yake aka rafa ta amma aka faɗi farkon sila to shi ma a nan sai a yi mata li'ir- a, wato sai a a- a yi mata li'irabi sai ka ce ja'a ni ayyun huwa farilu ra'aitu ayyan huwa farilu marartu bi ayyan huwa farilu a ka rafa ta amma ka faɗi farkon sila amma inda ake gina ta shine a hali ɗaya a can hali uku ne ana mata da irabi amma hali na hudu shine inda ake ginawa No.
shine inda yake an rafa ta amma kuma aka shafe farkon sila to anan sai a gina ta sai ka ce ja'ani ayyun farilu ra'aitu ayyun farilu marartu bi ayyun farilu No.
shine kamar na qur'ani summa lananzi anna min kulli shi'ati nayyuhumu kaga aka ce ayyu No.
an gina ta kenan tunda maf'uli ne maf'ulin nan zai anna ne amma saboda an gina ta shi yasa aka faɗa da ran ba aka ce ayyuhumu da an yi li'irabi sai a ce ayyahumu No.
sai a yi mus- sai a ce ayyahumu Ah, ko ka baitin mawaƙin idza malakita bani malikin fasallim ala ayyuhum afralu ala ayyuhum huwa afralu ne kima na ayat ah, ayyuhum huwa ashaddu akwai huwa da aka shafe shine farkon silar da aka shafe
Rabatar da aka yi da wannan hudun shi yasa mai mutum irin.
yawa rafa wannan da kuma shafe farkon silar shi yasa aka gina ta shi yasa a sannan ta fi kama da harafi ta yi kama da harafi sosai amma in aka rafa ta amma aka amince farkon silar to kamar ta da harafin ya kau ya ya dan kau Ah, wa ba'ruhu amma wasu a cikin larabawa a araba yane wa ayyul irabi mutlaqan koda inda yake an rafa ta kuma an shafe farkon sila akwai kira'a sun malanan anna min kulli shi'atin ayyahun ayyahun ashaddu kaga zamo a an mata irabin kenan a shi yasa a wajen wasu daga cikin larabawa zaka ce yujibuni ayyuhum qa'imun ra'aitu ayyahum qa'imun marartu bi ayyihim qa'imun haka an ruwaito baitin mawaki cewa idza ma ra'aita ko idza ma marartu idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyihim ayyihim
No.
afralu ya zama an yi li'irabi kenan to sai a nan da ake faɗar silar ita ayyu an faɗi cewa akan shafe farkon sila to yanzu wannan tsari na cewa a shafe farkon sila ta mausuli magana ce wadda yake ta keɓanta da ayyu ayyu ce kawai take gamuwa da haka ko ko wasu ma daga mausulatu sukan kamu da haka to shine ya bayani da ya ce wa fi zalhasfi a gairu ayyin gairu ayyin sauran mausulatu ba ayyu ba ya kasa fi ayyan suna bin ayyu fi zalhasfi a wajen shafe farkon silan nan a wajen shafe farkon silan nan a malamai anan sun ce shi farkon sila ko dai ya zamo damiri ne na rafa ko ya zamo ba lamiri ne na rafa'a ba to idan lamiri ne na rafa'a farkon sila to koko a rabiɗi na sila ya zamo lamiri ne na rafa'a kuma wanda ba mubtada ba wanda ba mubtada ba to ba dama a shafe shi ba dama a shafe shi ba ka ce ja'anin lazani ƙama ba sai dai ka ce ƙama na'am ba ka ce ra'aitun lazina ƙama ba sai dai ra'aitun lazina ƙamu tunda a nan lamirin ba mubtada ba ne amma idan ya zama mubtada ne to ya halatta a shafi kamar na a, sun malana a, wa huwa lazi fi sama'i ilahun amma an ce huwa huwa fi sama'i ilahun huwa fi sama'i ilahun a ana a shine gawa ayyu wannan ayyu ya ka tafi ayyu yana bin ayyu fi zalhasfi a maganar shafe a'idin sila in yustadal wasal amma fa da sharadi idan ya zamo silar ta yi tsawo in silar ta yi tsawo Ehem. kamar misali ja allazi huwa raribun zaidan wannan da shine mai dukan zaidu ya zo to ya halatta kace ja allazi raribun zaidan saboda sila ta yi tsawo huwa raribun zaidan kaga kalmar hau uku to a ya shafe ɗaya ita ce farkon a ce allazi ja allazi raribun zaidan amma idan sila ba ta yi tsawo ba to wannan shafewar kaɗan ne shi ne ya ce wa illan yustaɗan idan sila ba ta yi tsawo ba falhasku na zuru a shafe ɗin kaɗan ne kaɗan ne a shafe ɗin kaɗan ne a sannan kamar kira'ar wanda suka karanta sun ma ataina musal kitaba tamaman alallazi a hasannu akwai kira'ar a hasannu ya zama asalin ahsan ɗin huwa ahsanu huwa ahsanu wanda huwa ahsanu ɗin sila ce ta allazi amma aka shafe huwa ɗin tare da cewa silar ba ta yi tsawo ba tunda kalma biyu ce a to irin wannan kaɗan ne wa abau an yi hutazar malamai ba su yadda a shafe ba a shafe a a'idin in salahal baƙi liwaslin mukumali idan bayan shafewar abin da ya saura ya isa ya zamo sila cikakkiya idan ya isa ya zama sila cikakkiya to wannan ba dama a ce za a shafe a idan kamar ja'allazi huwa indaka to ana nufin huwa dinnan akwai shi wato ana nufin a kawo silar a matsayin jumla ismiya to ba za maka ce ja allazi indaka saboda in ka kawo indaka ma shi kadai ya isa ya zama sila tunda zarafi ne yan faɗa a baya wasilatu ba wajumlatun ashufu allazi wusil bihi to ba za maka shafe huwa din a irin nan saboda idan ka shafe sai a ga abin da ya saura shi kaɗai ma ya isa ya zama sila alhali kai ba wannan ma'anar kake nufi ba a gane akwai bambanci tsakanin a ce ja allazi huwa indaka da kuma a ce ja allazi indaka na'am
an fahimta akwai bambanci tsakanin a ce ja allazi huwa indaka da kuma a ce ja allazi indaka mutumin da a yanzu yake wajenka ya zo da kuma mutumin nan da yake a wajenka ko da ba a yanzu ba ya zo na'am kaga ai akwai bambanci Ah, akwai bambanci wal hasu indahum kasirun munjalim sannan kuma ya karasa magana da ce a shafe a'idin sila a wajen malamai yana da yawa munjali yana bayyana fi a'idin a cikin a'idi muntasibin wanda yake an masa nasaba an masa nasaba a inintasab a ko muttasilin wanda yake muttasili a idan ya zamo a'idan silan lamiri ne mutasili inin tasabbi fi'ilin idan ya zamo ya nasabtu da fi'ili kamar ja allazi raraftuhu to ya halatta kace ja allazi raraftu ka shafe hu din irin wannan a qur'ani yana da yawa kamar zarni wa man khalaqatu wahida ana nufin wa man khalaqatu hu aka shafe hu din na'am ko hadha allazi ba'atha Allahu rasula man ce hadha allazi ba'athahu Allahu rasula aka shafe inin tasabbi fi'li aw wasfi ko kuma ya nasabtu da sifa ya zama akwai sunan fa'ili da ya nasabce shi kamar na faɗin mawaƙi da ya ce mallahu mulika faralun famadan hubihi kama da gairihi naf'un wala rararu mallahu mulika to ana nufin mulika hu aka shafe hu din duk wani abu da Allah ya baka baiwa ce yayi ma shi yasa ka yabi- ka gode wa Allah akan wannan ba wani abu da kai a kanka za a ce ka cancanci Allah ya baka duk abin da Allah ya baka baiwa ce kawai tasa domin me kai masa har zai baka me kake bin sa ba abin da kake bin sa eh ba abin da kake bin sa ya baka ne kawai dan baiwarsa Eh, shi yasa ka gode wa Allah akan duk abin da ya ma wannan sa bai isa ya amfane ka ba ko ya cuce ka wato Allah zai muli ka kazaka hasu eh, ma bi wasfin hufira hakanan shafe abin da aka yi masa hafara da sifa to shi ma yana halatta ka an ta ƙare kamar farin ubangiji faƙari ma an ta ƙare shi ne kamar an ta ƙarin ba da amri bayan fi'ili amri min ƙara daga ƙara shi ne ikiri faƙari ma an ta ƙare ana nufin ma an ta ƙarihi ma an ta ƙarihi kazalla zai jurra haka nan wanda aka yi wa jarra bimal mausula jar da abin da ya jarranci mausulin ya zama shi kansa mausulin akwai harafin jarra da ya shigar masa to kuma wannan harafin jarrar da ya shigar wa mausulin shi ya shigar wa a'idan to wannan a iya shafe a'idan tare da harafin jarra a kamar yan waya shirabu mimma ta shirabuna to ma dinnan ta mimma mausuli ce silata ta shine ta shirabuna aidin shine minhu wanda hudin shine aidin min ta jarrance shi wanda min dinnan irin ta ce dai ta jarranci ma din can ta farko shi yasa aka shafe aka ce ya waya shirabu mimma ta shirabuna a na farko an bayyana ya akulu mimma ta akuluna minhu nan sai aka bayyana amma a na biyun sai aka shafe saboda duban cewa abin da ya jarranci a'idin shine dai irin abin da ya jarranci mausul na'am ka murra kamar yadda kace murra ka sake wucewa bil lazi mararta da wanda ka wuce da shi fa huwa bar mutumin mutumin kirki ne akwai ruwaya nan bil lazi marartu ka wuce da wanda ni ma na huce da shi fa huwa bar mutumin kirki ne to ana nufin marartu bihi ko mararta bihi na'am eh ko dai marartu bihi ko marartu eh bihi yana daga irin wannan fadin mawaki wa karkunta tukhfi hubba samra'a hiqibatan fa buhlana min habil ladhi anta ba'ihu wa karkunta tufi hubba samra'a hiqibatan ka dade kana boye san da kake wa macen da ake kira samra'u zamani mai tsawo fa buhlana minha yanzu ka iya bayyanawa daga gare ta billazi an tabayu da abinda zaka bayyana to shi ba an tabaihum sila ce amma an shafe a'idin shine hi hi din da za a jarrance shi da bi kamar an ce an tabaihum bihi abinda zaka bayyana saboda bi din da ta jarranci hi din ita ce dai irin wadda ta jarranci mausulin billazi kaga bi din ce ta jarranci mausulin na'am shi yasa wato a aka shafi to alhamdulillah an gama babin mausula ko sai kamar wannan nusar tambayoyin da ya kawo ko al'asilatu wat tamrinat ya kawo tambayoyi har guda takwas ko da yake shi na bakwai da na takwas ya kunshi bangarori daban-daban ko misali a wato shi na bakwai ɗin kaga har baitoci guda shida ne ya kawo kowanne a ciki a ce a kawo mausulin da ke ciki da mahallin shahidi a man zallazi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat man zallazi anan wanne ne ma- a, mausulin anan man za allazi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat eh zafa me yasa ba za a ce mausuliya bace gashi ta zo bayan ma ta istifhami tunda wannan man din ta manzal lazi a a- a tambaya ta bakwai ko me yasa ba za a ce masuliya bace saboda an jefar da ita bizalam tulga fil kalami na yana nan ita manza din gaba ɗaya kalma kamar kalma ɗaya ce ba za ta yi a ce zaɗi masuli ba ne saboda masuli masuli ba ya bin su ma hubbu ha hubbal ula kunna qabla ha wahallat makana lam yakun hulla min qablu nan ina masuli yake a wannan baitin ulaku kamar an ce allati ula kama an ce allati ma hubbu ha hubbal ula kunna qabla da na fara son matan nan sai na manta da duk matan da na so su a baya shi mawakin yake fada a yake fada wannan baitin mashuri ne za mu ga maulan mushaw ibrahim ya aro wani abu a ciki ya sa a baitinsa ko ya yace to akwai wani mahubba hahubbal kura min hawa diri fa malon dura za ta shumo ilmawazigi akwai wannan akwai wani ma kuma ya yake faɗarsa akwai wani baitin ma da ya aro daga wannan baitin ya sa a ciki mahahubbuhu kaka hubba siwa inna hubbahu mata yarsa hanfil kalbi yanfi siwa jahara ko fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri zu hafartu wa zu dawaitu nan zu din shine kamar an ce wa bi'ri lazi hafartu wallazi dawaitu wannan ruwan ruwa ne na babana da kakana rijiya ta ce wadda ni na haƙa ni ne mata cin baki kuma wato zo wadda take wajen bano ɗayi'in wa haka za zo inda ɗayi'in shuhir wakar za a maɗani ta gayyartu ba da ha wa man zallazi ya azula ya ta gayyaru man zallazi shi ma'anar lazi ɗin ne kawai masulun ko za an jefar da ita a nan la tarkanan na ilal amrin lazi rakanat abna'u ya arubahi na raɗarra halƙadaru a nan akwai shafe a'idin ma menene a'idin da aka shafe a ina yake me yasa aka shafe kakka yadda ka ce za ka karkata zuwa lamarin da ‘ya'yan ya aruba suka karkata zuwa gare shi lokacin da dole ta sa su suka yi haka gina hinar ƙarra halƙadar ya baitin yake lakar kanan na ilal amrin lazira kanat ilaihi ilaihi Eh, ila ɗin da ta jaranci amri wanda shi mausufi ne an faɗa shi da allazi shi wannan maganar ita alfiya ta ɗan malik ba ta kawo ta kai tsaye ba amma wadda ta kawo ta ita ce farida ta suyuɗi a wani baiti ne ta kawo a cikin farida ta suyuɗi ta nake an sauke kos ita ce aka sauke ta daga wuya ba ba sau- ba sauke ta aka yi na an ɗauka ba Mm? da suwa da suwa aka zauna aka yi alfi- farida ko akwai ainihin bugu na farida na farko na waye ya buga da farko waye ya buga farida da farko alhaji sani adamu ko gyaran ya ya buga da farko to wannan baitin ma ƙetare shi aka yi a nasa bugun ko a bugun alhaji abdulsar ne ya fito sosai ya baitin yake au harfin ilmausula au ma wusifa qad jarra au muftada'an ma udifa ko to da ɗaya baitin ma ɗan uwan tafiyan wannan shine banne in tu'una nafsuka bil amri allazi uniyat nufusu qaumin samau tasfar bima zafaru wanda shi ma da mahallin shahidi a cikinsa dan uwan tafiyar wannan ne da malamai gaba ɗaya suke karanta mana su biyu in tu'una nafsuka bil amri allazi uniyat nufusu qaumin samau tazfar bima zafaru in ka mai da hankalinka akan lamarin da rawukan mutanen da suka samu ɗaukaka suka mai da hankali a kai to kai ma irin abin da suka samu za ka samu na'am shine in tu'una nafsuka bil amri allazi uniyat nufusu qaumin samau tasfar bima zafaru bil amri allazi uniyat akwai bihi aka shafe saboda can bil amri allazi uniyat bihi nufusu qaumin qaumin samau tasfar bima zafaru akwai bihi dai a nan wajen ma a waje bai da akwai bihi bihi ko saboda masulan guda biyu ne ɗaya na farko bil amrin lazi lazi ne wannan kuma na biyun tasfarfi ma ma ce masuliyar a wajen ko to eh, wannan zai ja mu lokacin hayya tafi ko ba za mu yi askar alhamdulillah za za a dawo dai a rinda bin irin waɗannan tamari ne kuma yadda aka faɗa wanda duk ya sami dama ya daure ya amsa ya kawo Allah da za a duba za a fidda inda yake tayu ya samu daidai tayu uh, za a fidda inda yake kuma tayu an samu kuskure ko na'am Allah ya gane da mu Allah ya ba mu fahimta